بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما يقول في سجود التلاوة باب ديزونا إن متون يي سجدا تكراتون القرآن ميزي فداء تكي kamar an bambanta tsakanin sujjadan sallah da sujjadan karatun alkur'ani kenan ko eh قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المعبودي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحفظاء عن أبي عن أبي العالية عن عائشة قالت أنكر بودغان عائشة الله كرمت داتتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fada cikin sujjadan alqur'ani bil layli a cikin dare to bil layli din nan ba qaid bane ya zama ce cikin dare kadai labari ne yadda abin da ya kasance ne ake bayarwa ko me yake fada sai ce sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu وبصره بحوله وقوته صلى الله عليه وسلم الدعاء da ake kenan ko hadha hadithun hasanun sahih mana sujudu tilawa kenan abinda ake fada kenan cikin sujjada sujjada sallah kuma me yake da subhana rabbiyal قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد ابن خنيس قال حدثنا قال حدثنا الحسن ابن محمد ابن عبيد الله ابن أبي يزيد قال قال لابن جريج أخبرني عبيد الله ابن أبي يزيد عن ابن عباس قال يتي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ونمتن يازو وجم زن الله صلى الله عليه وسلم سيتي يا رسول الله يا من زن الله صلى الله عليه وسلم إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة يتي نائم فرقي إنا كنتي ina kamar ina sallah bayan wata bishiya fasajattu fasajattu fasajadati shajara li sujudi sai nayi sujjada sai bishiyar kuma tayi sujjada saboda sujjadan da nayi fasami'tuha wa hiya taqulu sai naji bishiyar tana fadan cewa Allahumma aktub li biha indaka ajran wa da'anni biha wizran waj'alha li indaka zukhra وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود الدعاء النبي كان تيكينا وإن كان سند الحديث ضعيف قال الحسن قال ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد وقال ابن عباس فسمعت وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة يتي هكا منظر الله ما يدي سجدا قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يتي هذا حديث غريب ما حديث ضعيف نكين قلت سيما لن يتي السنة abin da yake sunna wajen sujjadan tilawa إذا أراد السجود للتلاوة أن يكبر سي الله أكبر سي سجد روي عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم yaqra'u alaina alqur'ana yace an rawaito daga Abdullahi dan Umar Allah kara masa da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da mu alqur'ani fa idza marra bis sajda in aka shi in aka zo wajen ayar da akwai sujada kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu sai kabbara ya sujada sai mu ma mu sujada tare da shi to amma sai ce haza da ifin bi zikirin takbir ya ce wannan kalma da aka zo kabbara wannan riwayar da ifiya ce amma riwayar da ba kabbara eh za inganta wa huwa qawlu aktsari ahli al-ilmi yace mafi yawancin malamai abinda suka faɗa kenan in zaka sujjada tilawa Allahu akbar sai kai sujjada kuma an ji sai ai kabbara ai sujjada ko in ai sujjada kuma an ji abinda ake faɗa ko to وكان الشافعي وأحمد يقولان يرفع يديه إمام الشافعي الإمام أحمد سنة سيد أغهنونسا وعن ابن سيرين وعطاء إذا رفع رأسه من السجود سلم إن أكا سجدا تلاوة إن أكا تقوشي أسلم وبه قال إسحاق وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا malamai sun ƙari juna ilimi sujadan tilawa in aka yi wani suka ce in ka gama sai ka tashi haka nan wani suka ce sai ka sallame an fahimta wai za ka ra'a huwa rakibun sujada bil ima'i wa in yana haye ne kuma yake karatun sujada ta zo sai ya ima'i ba sai ya kai gojinsu a kasa fa in kana makiyan sujada mutamakkinan alal ardi in yana tafiya ne shi ya tsaya ya sujada yadda ake sujada ko والسنة للمستمع أن يسجد بسجود التالي abin da yake sunna kuma dangane da wanda ke jin ƙarfi shauraron alkur'ani din in mai karatun alkur'ani ya yi sujada kai ma sai kai kuntu fa in lam yasjudu tali fala yata'akkadu fi haqqihi mai shauraron in in aka yi sujada bai sujada ba babu laifi wa qala malik imam malik yace wa shafi'i idza lam yakun qa'ada listima'il qur'an in ba ya zauna ne don shauraron alkur'anin ba ko wucewa yake ko yana zuna ne na wata harkar sa fa in sha a sajada wa in sha a lam yasju in ya ga dama ya sujada yana suna wata harkar su ne ko tattauna ko menene mai karatu na karatu sai su ga ya sujada kuma sun san sujada ce ta alkur'ani aka ce in sun ga dama sun sujada amma su ga dama gar su babu sujudin shukri babin da ya zo na bayanin sujjada in ta godiyar Allah madaukin sarki wata ni'ima ka samu wani abu ne kake tsoro Allah ya yi wani abu to sai kai sujjada sai kai sujjada da sujudu shukr kenan ko قال أخبرنا عبد الله بن أحمد المليهي قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا شريك عن محمد بن قيس عن ابي موسى مالك بن عبد الله او عبد الله بن مالك قال شهدت عليا حين اتي بالمقدج فلما راه سجد سجده الشكر هذا حديث ضعيف قال الشيخ الامام سجود الشكر سنه wannan sujudu shukur sunna ce in ka ga dama ka yi ba ga dama kar kai inda hudusi ni'matin talama kana yantaziruha ya samu ta ni'ima da ya jima yana jiran ni'ima yana Allah Allah Allah zai kawo yau Allah zai kawo gobe to sai bukata ta biya to sai sujada ya gode ma Allah aw indifa'i baliyatin yantaziru inkishafaha ko masifa ce ta damu ana Allah Allah Allah yayi wannan mas'alar ana ta fama sai Allah yayi masa wannan abin to sai sai sujudu shukr ke aw ru'yati mubtalan bi illatin aw ma'asiyatin ko kaga wani da Allah ya jarrabe shi da wata cuta ko sabon Allah to kai zaka gode ma Allah da ya kare ka daga wannan abin wa yukhfi sujudahu anil ma'luli amma kada ka bari ya san manufarka da abin da yasa kai wannan sujud kamar yadda aka ce alhamdulillah alladhi afana min mabtalaka bihi ko ba ka bane ba zaka fada ne a cikin zuciyarka ba zaka fada ne ya ji ba in ya ji ya san da shi kake sai fara miki tashi hankali hatta la yahmiluhu zalika ala al-kufrani wa yuz wa yuzhiru lil asi la'allahu yatub روي عن ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه امر يسر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى in wani labari mai daɗi mai kyau ya zo bishara ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sujjada wa in kana hadha sanad da'if wa ruya annahu ra'a nughashan fasajada shukran lillahi huwa kam aidan da'if وسجد أبو بكر حين بلغه فتح اليمامة شكرا وهو أيضا ضعيف دو إن حديثا ضعيفين سند سني ضعيف أما ما أنا يرانا وسجد علي حين أتي بالمخدج شكرا فيما ضعيف وهذا قول أكثر أهل العلم ويشترط فيه الطهارة عن الحدث وشرعي متي زمو ينادى سركي سيد الولاء كده وطهارة المكان والثوب عن الخبث سيدة الولاء كما عند زاء أي سجدة زمن الأورين من سلكي تفلس كما على سلكي واستقبال القبلة لكما مشي فسكنت على القبلة إلا أن يكون مسافرا راكبا سيدة إما تفيين كما هنا أحيي باشد با عند زاء أي فسكنت على القبلة سيدة يدي فيسجد إلى إلى الطريق موميا كسجود القرآن سيدة إيمائي كيرنكو غير أن سجود الشكر لا يجوز في الصلاة سجود الشكر ويباي بحالته ما كان cikin sallah sai ka ji wata ni'ima sai ka sujud sujud sujud shukri aka ce bai halatta ba sai in ka gama sallah kana so sai kai to amma aka ce bai halatta ya sujada ba a cikin sallar zai ce alhamdulillah zai gode ma Allah ya ce alhamdulillah zai iya ko ba zai iya ba me ce hujja eh ya sayyidina abubakar ko قوله رأى نقاشا ويروى نقاشيا النقاشيون القصار الضعاف الحركة متاني ججيرو متاني وادا وين دورانا متاني مرسى لافيا باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها باب ديزونا bayanin lokutan da aka hana mutum ya yi sallah a cikinsu abin da ce gani nuhiya an salati fiha abin da ya faɗa kenan bai kayyade ba ko su za mu ga nassoshin su za su kayyade mana wace irin sallah an fahimta قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها كان متين ينفي lokacin faduwar rana ko lokacin huruwar rana ya tashi ya salla wace salla sallar da ba wace salla kenan kada mutum eh mara nafila to ga shi dab da faduwar rana ko dab da huduwar rana ko lokacin ma su baka yi sallan farilla ta kama ka yaya za ka yi sai aiko هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن يحيى بن هيان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga sayyidina abu hurairah ta Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'da al-asri manzon Allah ya hana yin sallah bayan la'asar ina mana bayan la'asar hatta ta guba shamsu asai rana ta faɗi me ake nufi da ba'da la'asri bayan mutum ya yi sallar la'asar amma ga shi la'asar ta shigo mutum bai sallah ba zai iya yin nafila ko ba zai iya ba zai iya yin nafila to abin da ake nufi bayan ka yi sallar la'asar to ba za ka tashi ka yi wata sallah da bata da sababi ba kuma sai rana ta fadi wa an salati ba'da subhi hatta tatlu ash-shamsu kaman yadda aka faɗi wancan kenan هذا حديث متفق على صحته أخرجاه عن أبي هريرة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول يأتي سيدنا أبو سعيد الخدري الله كرم سيدنا شوى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa la salata ba'da subhi hatta tartafi ash-shamsu la salata ba'da subhi mana ai ba'da salati subhi amma kafin ka yi sallah asuba za ka yi nafila ko za ka yi da sallo amma in ka yi ka sallame to an hana ka yin sallah kuma sai rana ta ta wala salata ba'da al-asr hatta tadriba ash-shamsu hadha hadith muttafaq ala sihhatihi akhrajahu muslim an harmanah bin yahya an ibn wahab an yunus an ibn shihab قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله عن عبد الله السنابحي السنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع منذ الله tabbas rana tana fitowa wa ma'aha qarnu shaitan tare da ita kahon shaitan zai babbani ma'ana qarnu daga baya fa idza irtafa'at faraqaha min kai sama sai rabu da ita thumma idza stawat qaranaha fa idza zalat ash-shamsu faraqaha fa idza danat lil ghurubi in takun dabda faduwar rana kuma faraqaha fa idza gharabat qaranaha فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات وإن لوقت الدك منظر الله يا هنا أي صلى سبود كد سبود مي كد أي كوي دما سبوت تامرانا سبود كر أي كوي دسو أكا هنا كين إبادة من أشرف الإبادات صلى سبود كر أي كوي دسو يقول كما يزحك كوي أنا كوي دسو ya za ina ya ina imanin mutane ya aza ya za a yi da ingancin imani kenan as-suna bihi laysa lahu sama'un min an-nabi sallallahu alaihi wasallam aji wannan bai ji ba sahabi bane da bai karbo hadisi ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya akai فإنه رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق يا تاشي تريان تريان زاشي وجم منظو الله دا yana shiga madina yaga manzo Allah ya zama sahabi sauran shi tsakanin shi da manzo Allah tafiya kamar kwana uku ko hudu sai aka ce manzo Allah ya bar duniya to shikenan dole ya hakura ya zama tabi dole ya hakura ya zama tabi wannan daraja ta suhuba ba shi da ita amma yana dan zamanin manzon Allah kuma ya kama hanya za shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta وقد روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو عبد الله الصنابعي واسمه عبد الرحمن ابن أسيلة ذكره أبو عيسى قوله فدرديتي ومعها قرن الشيطان قيل أراد به حزبه ma'ana jama'an shi suna tare da kungiyar shaidanu قال الله سبحانه وتعالى وأنشأنا من بعدهم قرنا قرنا آخرين ما معنى قرنا آخرين والمراد بالقرن ها هنا عبدة الشمس ما سبوت رانا فإنهم يسجدون للشمس في هذه الأوقات wa'annan lokutan da aka hana ka sallah din nan lokacin su suke masu rana sujjada shi aka ce kada ka yi kamanceceniya da su tare da cewa niyyar ka daban aikin ka daban amma ka dace da su kan abu ma aka hana wakila karnu shaitani ai kuwatuhu aka ce karnu shaitani ai karfinsa min qaulihim fulanun muqrinun li hadha al-amr larba sai ce fulanun muqrinun li hadha al-amr ai mutiqun lahu wa huwa mathalun yuridu bihi at-tasallut yuridu bihi at-tasallut وذلك لأن الشيطان إنما يقوى أمره في هذه الأوقات aka ce abin da ya sa shaitan yana samun ƙarfi ne a kan a wannan lokutan da yake batar da mutane suna bautata mishi li'annahu yusawwilu li abadati shams an yasdulaha fi hadhihi al-awqat ath-thalatha saboda yana kawata ma masu bautar rana su yi rana su jada wannan lokacin وقيل معناه أكتب معنسا أن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الساعات حتى يكون طلوعها وغروبها بين قرنيه وهما جانب رأسه من الشمس فينقلب سجود عبدة الشمس للشمس عبادة للشيطان masu bautar rana ɗin suka zo masu bautar rana lokacin ya dace sai ya zama bautar rana da suke yi ya zama bautar shaitan kenan suke قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الخفاف قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثني أبو يحيى البزار البزاز قال حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك قال حدثنا إكرمة ابن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي قال أبو أمامة يا عمرو ابن أبسة لصاحب العقل رجل رجل من بني سليم بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام ya faɗa da ce mece ke hujjanka da kake riya cewa kai ne mutum hudu cikin musulunci kai ne mutum na hudu wanda ya karbi addinin musulunci mece ce hujjanka ba abin alfahari ba ne a ce da manzo Allah ya zo da addini ya zama shi ne mutum na hudu to mutum na uku wa dawa kenan sai na bakar dawa na na kadija dawa sai na aliyu sai shi ya zama na hudu kenan ta sai an kawo hujja mai kwari kuma aka titse shi aka ce mai cece hujjarka faƙala sai gyara zama ya shirya ya gyara murya ya gyara zai kawo labari mai tsawo ya tabbatar da abin da yake da'awa ƙala sai ce inni kuntu fil jahiliyati ara nasa ala dalalatin ya ce ni na kasance cikin jahiliya ina ganin mutane a kan ɓata su ana gani? ana ji a cikin jahiliya yana ganin kowa a kan ɓata yake wala a ran ajiya da shay'an duwayen su addinai da bauta ɗage yana gani ba komai ba ne da shi sun masamitu an rajulin yukhbiru akhbaran bi makkata yana kan wannan aqida duk wayansu azabawa da ke yana ganin ba addini bane da maguzanci da shirka da mai da menene to sai ji labari a koyar mutum yana a makka yana ba da labarai wa yuhaddithu ahadith yana kawo hadisi yana fada cewa yana kawo ilimi mana yana yana yada addini to ana ji ko sai me ya faru yace farakibtu rahilati hatta aqdama makkata yace sai na hau abar hawa ta har na iso makka fa idza ana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan sai gashi ba samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyi komai ma a koyi koyi ake ma'ana kafi Umar ya musulunta kenan ko eh eh kafin sayyidina Umar musulunta kenan ko wa idza qaumuhu alaihi jura'u fatalattaftu sai ga mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da karfin hali yace sai nayi dabara har na shiga cikin su fa dakhaltu alaihi na shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace ma anta ya shiga sai ya ce manzo Allah ma anta qala ana nabiyyu ni annabi ne fa qultu wa ma nabiyyu sai nace me yan annabi qala rasulullah yace manzo Allah mas'alan tana da karfi ko qultu a Allahu arsalak Allah ne aiko ka qala na'am yace yi manzo Allah ya fushi da wannan yace na'am قلت بأي شيء لم يأيكوك فقال بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء وكسر الأوساد يا أيكون هنا أبوت زما الله شيء كأي كما أككر يبما أكي أدين أبوت منك وصلت الأرحام أسادت الزمنج فقلت سيد أسادت الزمنج ما يزمنج أسادت الزمنج matsala kaɗan yanzu ana yanzu sanar da zumunci yana da sauki yana da wahala kaɗan ku saboda mutane suna bin son zuciya an fahimta fakultu sai na ce man tabi aka ala hazal amr to su wane ne suka bi ka a cikin akan wannan abin suwa su karbi wannan da'awa da ka taho da shi qala hurrun wa abdun حر وعبد وعنين حر وعنين عبد بلال وإذا معه بلال وأبو بكر سيدنا أبو بكر سيدنا بلال فقلت إني متبعك محل الشاهد إني متبعك وين كنا يا كان مسلم سجنا كوبي كربابا faƙala sai manzo Allah ce innaka la tastati'u zalika yawmaka haza yanzu ba za ka iya jure ma wannan abin ba amma ka koma garin in ka ji na bayyana ka taho walakin irji ila ahlik fa idza samita bi qad zahartu falhaq bi ana jin wannan ko yanzu ya koma garin shi yana musulmi kenan ko ko a'a bai musulunta ba ya musulunta farajatu ila ahli sai na koma garinmu ƙauyenmu unguwanmu inda muke wa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam muhajiran ila almadinati akai abubuwan da akai har manzo Allah ya hijira zuwa Madina wa qad aslamtu tabbas na musulunta kaga wa qad aslamtu me ke na yace ya musulunta faja'altu atakhabbaru al-afara hatta ja'a rakbun min yathriba ina tambayar labari ina labari me labari ina labarin wannan bawan Allah kaza kaza kaza kaza har sai na samu mutane ayari karabka sun taho daga madinati yasrib mutanen madina ga su sun zo inda zan samu cikakken bayani fa qultu sai na ce ma fa'ala hadha ar-rajulu al-makki allazi ataakum mutumin makka nan da yazo muku a madina me ya ina labarin shi qalu arada qaumuhu qatlahu sai suka ce ai mutanensa a makka sun so ka sun nemi su kashe shi ne falam yastati'u zalika basu iya sun basu samu daman haka ba wahila bainahum wa bainahu Allah ya kare tsakanin shi da su basu iya sun yi haka ba wa tarakna an-nasa ila sir wa tarakna an-nasa ilayhi sira'an muka bar mutane kowa na kowa na rige-rige zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farakibtu rahilati to yanzu ya samu me cikakken bayani فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينه سيدنا هاو ابر هواتا نزو مدينه نزو وجن منزون الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه سيدنا شيغا وجن منزون الله صلى الله عليه وسلم فقلت سيدنا يا رسول الله me alama cewar ya rasulullah ya musulunta alaysa kadhalik ata'rifuni ka sanni me yasa ai wannan tambaya ya zo kira ya je maka manzo Allah ce yanzu abin na da wahala ba za ka iya ba je ka gida kana ibadanka in ka ji na bayyana ka taho ata arifuni qala na'am manzo Allah ce yayi na san ka alasta allazi atatani bi makka ba kai ka zo min ba a makka ba fa qultu bala qultu ya rasul Allah allimni mimma allamaka Allah wa ajhalu ya manzo Allah ka sanar da ni abinda Allah ya sanar da kai kuma abinda ni ban sani ba yanzu da awarsa cewa shine na hudu da hujja ko babu hujja da'awar ta tabbata eh da wace hujja eh a lokacin da aka yi magana sai shi da da bawa sai ga sayyidina bakar da sayyidina bilal eh da awarsa ta tabbata ko da hujja ko da wahami da hujja qala yace ya manzo Allah ka sanar da ni abinda Allah ya sanar da kai ni ban sani ba qala sai manzo Allah ce idza sallaita subha fa aqsir an salati hatta tatlu ash-shams duk wannan maganganun da aka koro saboda a tabbatar da cewa akwai lokutan da manzo Allah in shari'a ta hana kai sallah sai ce manzo Allah ce mishi in kai sallan asuba to ka dai ka dakatar da sallah har sai rana ta fito ba wata nafila kuma kenan fa idza tala'at fala tusalli hatta tartafi'a ranar ta fito kada kai sallah shi ranar ta yi sama فإنها تطلع بين قرني الشيطان هذا كسان ده يوشيكو يوشيكو وحينئذ يسجد لها الكفار a lokacin kafirai na yi ma rana sujjada shi sa kai kada ka yi sallan ba rana za ka yi sujjada ba ba kafiri ba da musulunci da niyyar ka daban-daban amma shari'a ta ce ba kada ka yi don kada ka yi koyi da su kada ka yi kamancece ne da su فإذا ارتفعت قيل رمه أو رمعين فصلي هذا لوكا تشين أكا تشي يصلى كينا أم فهمت يا على يصلى النافلة كينا فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الرمه بالظل لوكا تشين ذا أي صلى har sai an samu inuwa sun maksir an salati sa'an nan ka daina sallah فإنها تزجر جهنم فإذا فاء الفيء يتي إذا أقسم فاء الفيء أنا درورة جهنم فصلي فإن صلاة مشهورة مهدورة حتى تصلي العصر ذاك دا أم باك دا ما كي صلى هار سي زوا صلى العصر حتى يصلى العصر إن كي صلى العصر فأكثر عن الصلاة حتى تغرب الشمس kana yin sallar asar to babu wata sallah kuma da ba ta da dalili ba ta da abin nan dalili ba ta da sababi har sai rana ta fadi magarba ta shiga kenan fa inna taghrubu hina taghrubu bayna karnai shaytani saboda lokacin da rana za ta fito ko za ta fadi tana fitowa ne lokacin da yake dacewa shaitan na shaitan na batar da masu masu bautata ma rana sai su yi ma rana sujjada to shi kenan su yi sujjada kenan وحينئذ يسجد لها الكفار a lokacin kafirai na rana huduwar rana da faduwar rana sujjada kultu ya rasulullah akhbirni anil wudu'i to an nuna masa yanzu duk abin da ya tambaya din nan abin da aka nuna masa lokacin da zai sallah da lokacin da ba zai sallah ba ashe lokutan da aka hana sallah din in sallan ba ta da sababi suna da muhimmanci da ya ce allimni mimma allamaka Allah wa ana ajhadu ka sanar da ni abinda Allah ya sanar da kai ni ban sani ba ga abinda manzo Allah ya sanar da shi abinda manzo Allah ya ga yafi muhimmanci kenan wannan lokacin qultu ya rasulullah akhbirni an alwudu'i yace ya manzo Allah koya min alwala qala ka bani labari game da alwala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma minkum min rajulin يقرب وضوءه ثم يتمضمض فيمج ثم يستنشق ويستنثر إلا جرت خطايا فيه وخاشي وخياشيمه مع الماء شبه wanda zai kawo ruwan alwala ya kurkure baki ya shaka ruwa ya gama sai kurakuransa da ke baki da hancinsa duk sun fita thumma yaghsilu wajhahu sa'annan ya wanke fuskarsa kama amarahu Allahu sa'an nan ya wanke fuskarsa kamar yadda Allah ya umarce shi da shi. Illa jarar hataya wajihi min atrafi lihiyatihi ma'al ma'i lokacin da mutum ya wanke fuskarsa, kurakuran da laifuffukan da ya yi da fuskarsa yana gama ƙarshen ruwa sai Allah ya yafe masa wannan laifuffukan. Ana ji sosai? Ana ji sosai? Akwai abubuwan da ba a lura da su, wanda kasan yana kuskure. kuskuren kake kallo baka tuna waɗansu abubuwan da shi ma ya yi manzo Allah ce duk wanda ya ji kiran sallah ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma duk wanda ya ya shiga ciki ko in mutum na bid'a Allah ba zai karbi wannan ba eh duk wanda ya manzo Allah salati Allah zai ba shi ladan salati kawai zai shari'a musulunci in kai sabo a baka laifi in kai abin alada sai a baka ba haka bane ba haka ne ko ba haka bane ثم يغسل يديه إلى المرفقين سألنا يوانك حنوسا إلا جرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء in ya wanke hannunsa yana gamawa kurakuran da hannu ya yi sai Allah ya yafe masa thumma yamsahu ra'sahu kama amarahu Allah sa'annan ya shafi ya shafa kansa kaman yadda Allah ya umurce shi illa jarat fataya ra'sihi min atraf sha'rihi ma'a al-ma'i thumma yaghsilu qadamayhi ila al-ka'bayn kama amarahu Allah illa jarat fataya qadamayhi min atraf asabihi ma'a al-ma'i thumma yaqumu sa'annan ya tashi fa yahmadu Allah ya gode ma Allah wa yuthni alayhi ya yabe shi بالذي هو أهل ثم يركع ركعتين إلا انصرف من ذنوبه كيأتي يوم ولدته أمه يتاشي ما في الركعة أبي sai ya juya sai kaga kamar yau uwarsa ta mahaifiyarsa ta haife shi ba shi da laifi ko ɗaya wani irin laifi as-saga'ir amma al-kaba'ir sai an daina hakkokin mutane sai an mayar an fahimta alkaba'ir sai an tuba hakkokin mutane Allah baya shiga ciki sai in sun yafe maka ko kama idan musu abi hakkin su قال أبو أمامة يا عمرو بن أبصى أبصى بن أبصى أو أبصى أبصى انظر ماذا تقول ka fasan abin da kake faɗa fa sami'ta hadha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ka ji wannan magana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa yu'tar ar-rajulu hadha kulluhu bi maqamihi ka ji wannan magana daga manzo Allah duk wannan falala a ba mutum yanzu yanzu yayi alwala ya sallah ke samu wannan daraja baki daya to ina ruwanka zai rika fadda baiwa ce daga Allah ba cikin naka za a ɗebo a bashi ba ba haka bane ba قال عمرو بن عبسة يا أبا أمامة سيت يا أبا أمامة لقد كبر سني يا كي أبا أمامة ينزف ناجر ما شكرو سنجا ورق عزمي جكيدو يا روني وقت ربع أجلي لوكتي يا كسا وما بي حاجة إلى أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ba ni da bukatun nema manzo Allah karya na tsufa shekaru ya kai kusa mutum yana dab da kuma ya zai ma manzo Allah karya laulam asma'ahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa marratan aw marratayn aw thalathan laqad samituhu sab'an aw thamaniyan aw akthar min zalik wannan riwaya muslim ce na ji shi so da yanzu na girma na tsufa lokaci ya kusa ba ni da ƙarfi to me akan me zan yi ƙarya me za ku bani in na yi muku ƙarya ba abin da zan fi sa an fahimta to yanzu da a wasa na cewa shine na hudu ta tabbata ko ba ta tabbata ba ta tabbata da kisa mai tsawo da falala da bayanai هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أحمد بن جعفر المقبول المأقري المأقري عن النضر ابن محمد عن إكرمة بن عمار عن شداد بن عبد الله وياهي بن أبي كثير عن أبي أمامة عن أمر بن أبس قال يتي فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه يتاشي صلى يقول ما الله يا بيش ومجده بالذي هو له أهله وفرغ قلبه لله ta ci zuciyarsa tsakanin shi da Allah ko da tsakanin shi da Allah yake illan sarafa min khati'atihi ka hay'atihi yawma waladatu ummuhu zai juya daga wannan wajen ba shi da laifi kaman yau aka haife shi hadis riwayar muslim riwaya ce sahihiya kuma abin da ya fada ya tabbata kuma duk fadalan da ya fada ciki ya tabbata ce tunda hadisin sahihi ne qultu ittafaqa ulama wa annahu la malan yace qultu ittafaqa ulama malamai sun yi ittifaqi على أنه لا يجوز للرجل بعدما صلى الصبح أن يبتدئ نافلة من الصلاة لا من الصلاة لا سبب لها حتى ترتفع الشمس قيل رمه yace malamai sun ittifaki mutu ya idan da sallah sallah asuba baya halatta ya wata sallah kuma da ba ta da sababi har sai rana ta fito wala ba da ma sallar asra hatta tagruba shams haka kuma malamai sun ittifaki cewa bayan mutum ya yi sallar magariba ya yi sallar asar ba halatta ya yi sallar da ba ta da sababi har sai rana ta fadi wattafaqu ala annahu yajuzu fihi ma qada'ul fara'id amma sun ittifaki cewa in akwai bashi akan ka na farilla wannan lokacin zaka iya yi ka biya bashi fa amma man dakhala alaihi waqtu subhi aw waqtu al-asr faqada fardan أو صلى تطوعا قبل أن يصلي فرض الوقت فجائز بالاتفاق يا هذا الاتفاق يا سورة متنا an ji yayi da awa cewa shi ne mutum na hudu a cikin musulunci aka ce to mecece hujja ya ka hujja ko bai ka hujja ba to akwai jari hujja akwai hujja jari ɗan kasuwa menene hujja a wajensu malamai kuma mecece hujja a wajensu mecece jari a wajensu a hujja jari hujja hujja jari to an gama karatun yau kenan insha Allah saboda godiya da za a yi ma Allah madaukakin sarki da kuma tashji'i da addu'a da za a yi ma wanda ya tashi ya tsaya tsayin daka sai ya gama wata malik ta shiga duniya ta shiga menene da harshen Hausa to Allah ya saka masa da alkhairi to da rakta bismillah ku zo ku yi protocol din eh za ku yi me eh to yazo mana ina kike alhaji ibrahim wa alaikum assalam wa rahmatullah
bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba ta salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar Ina yake?
ya fada sai nan za a ake karatu ina wanda sati mai zuwa za a kaddamar da littafi ina zai tsaya ya zo nan alhaji ibrahim zo Mhm. ina kujerar guda nawa zai ka kayan za a kawo ko Ihi. bismillah wannan shine alhaji ibrahim gerawa to bismillah kamar bismillah yadda aka sani cewa wannan bawan Allah Ibrahim Gerawa shine wanda ya dauki nauyin wato rubuta fassarar da malam ya gabatar littafin wasa a wannan masallaci tun daga lokacin da aka transcription mana aka sauke karatu a rubuce da bugawa da editing da duk wani abu da ake wa littafi wannan bawan Allah shi ya ɗauki nauyin wato ainihin ah, wannan ayyuka ɗin lokacin da aka gama ya ce a bashi dama yana neman a bashi dama ya gabatar ko a kaddamar da wannan littafi din malam ce a to sai a zo masallaci nan gurin a kaddamar da littafi shi kuma ya ce ai wannan littafi ya wuce a ce a nan ne kaɗai aka kaddamar da shi don ana so duniya gaba ɗaya ta san abin da aka yi na wannan aiki da wannan fassarar da aka gabatar saboda haka aka yi gangami na wato ainihin gabatar da wannan littafi din kuma alhamdulillah a ƙarƙashin gabatar da wannan littafi akwai nasarori da aka cimma waɗanda dama suna daga cikin manufar a wato ƙaddamar da wannan littafi din manufofin suna da yawa amma wato daga cikinsu shine nuna yanda haɗin kan addinin musulunci yake sannan kuma da tara malamanmu a ƙarƙashin rumfa guda ɗaya wanda da wasu suke tunanin hakan ba zai yi ba wannan ƙaddamar da littafi ta tabbatar da haka wannan da abubuwa da dama ya sa wato da dukkanin waɗanda suke da alaƙa da darul hadis ɗalibai da babban malaminmu da dukkanin sauran 'yan uwa musulmi suka ga bayan addu'o'i da musulmi suka yi wannan bawan Allah da addu'a da malam ya yi ta masa tun daga fara wannan aiki ɗin duk da haka kuma man la yashkurun nasa la yashkurullah wanda baya nuna godiyarsa ga mutane to in ka bibiya za ka gani ma baya godewa Allah madaukakin sarki bisa wannan aka yanke cewa a gayyaci wannan bawan Allah a wannan majalisi kuma a kare masa godiya a miƙa masa wasu abubuwa na protocol in an tuna shi ne abin da nake son fada da farko cewa malam ya ce akwai wasu abubuwan da ake yi wanda ya fahimce su da wanda bai fahimce su ba amma ana ce masa haka protocol yake to wannan ma yana cikin protocol yanzu za mu nemi insha Allah babban malaminmu babanmu ya mikawa wannan bawan Allah waɗannan kai ai zai mika sai ya mika masa
haka protocol ne shi ne protocol din
alkur'ani ne wannan to shi ba wannan ba dai ba wannan ba to shi kenan gashi sai kuma ga wannan kuma an dauka to an gani dai abin da ya faru wannan ana ce da shi hadaya da shi'iyya in mutum ya abin kirki sai a gode masa saboda a kara masa karfin gwiwa saboda wani kuma ya iya koya to Allah ya saka masa da alkhairi ya yalwata arzikin shi ya kara masa lafiya da imani da nisan kwana mai albarka Allah ma na fi man hadai wa afi na fi man afait wa tawalla na fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man hadait tabarakta rabbana wa ta'alait وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين